نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci da ci gaba da wannan darasi na multaka dullabul ilm muna cikin sharhin alfiyatul iraqi har yanzu muna cikin bangare na biyu shine alhadis alhasan alhadis alhasan malaka ce qala wa min muzannatil lilhasani jam'u abi dauda ay fi sunani fa innahu qala zakartu fihi ما صح أو قارب أو يحكيه وما فيه وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته فما به ولم يصح ولم يصحه وسكت عليه عنده عنده له الحسن ثبت وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عنده عند مخرجه yana nan za mu mai tabbaiti ɗaya cikin wanda muka karanta wancan satin don bayanin ya ta daidai malin ka cewa wa ƙala ƙala kenan nan ibn salah yake cewa wa min muzannatil lil hasani daga cikin muzanna cikin littattafan da suke amfani da hadisi hasan in ina neman inda za na samu hadisi hasan malaka cewa jam'u abi dawud akwai littafin sunan abi dawuda ai fi sunanihi cikin littafin sunani cikin littafin sunan kenan can mun faɗa cewa akwai littafin sunan sunan turmuzi shine harkon wanda ya fara amfani ya fara kirkiro usulubi ko kuma daga masalah me suna sunan hadisi hasan shine kirkiro mashi sunan hadisi hasan za ma gabata in ma hadisi ya zanto ingantacce ko kuma ya zanto sahi da ifi to imam turmizi ya ga cewa akwai wata marhala tsakatsakiyar su wadda shi bai kamata a ce mai ingantacce ɗari bisa ɗari ba sannan kuma bai kamata a ce mai da ifi ba sai ya samu shi suna kenan littafi na biyu da za mu samu shine littafin abi dawuda malaka fa innahu qala zakartu fihi abi dawuda ya ce fa innahu qala saboda shi abi dawud ya ce zakartu fihi na faɗa cikin littafin kenan cikin sunan din shi ma sahha aw qaraba na faɗi wanda hadisi ingantacce sahha hadisi ingantacce aw qaraba ko kuma wanda yana kusa da inganci aw ya hakihi ko kuma wanda yana tsakatsakiya shi ba ingantacce bane 100 bisa 100 ko kuma ba da shi bai kusanci wannan ba ma'ana ba da ifi ba ne ba ya kama hasan ligairihi kenan shi ba hasan li zatihi ba ne ba amma hasan ligairihi ne wa ma fihi wahanun shadidun malaki cewa duk hadisin da ke da illa yake da wahami sosai wanda ke da tsananin da'afanci qultuhu na faɗe shi hadisin da na san cewa wani hadisin da ifi ne shiddan ko kuma yana da tsananin illa to yayi bayani kan shi wa haisu la fasalihun kharajtuhu wanda ba irin wannan ba kuma to na fitar da shi dan ya zanto salihin lil itibar wanda ba tsananin da afanci ke gare shi ba to na fitar da shi dan ya zanto salih lil itibar fama bihi wa lam yusahhihi wa sakat daga cikin su akwai wanda hadisin da ba a samu wanda suka inganta da shi fama lahu fama bihi wa lam yasahhi abinda aka samu na hadisi wanda ba a samu wanda ya inganta da shi ba sakat abi da sai shiru kan shi sakat alaihi sai ya shiru kan shi indahu lahu hasan sabat to shi wurin shi hadisi ne hadisi hasan mun fahimta hadisi ne wanda ba a samu malamai sun inganta shi ba amma shi ma sai zo ya shuru kan shi to shi shirin nan da yayi yana nuna cewa hadisi ne hasan wa ibn rushayd ibn rushayd ɗaya ne daga cikin malamai yake cewa qala wa huwa muttajih magana ibn salah da yace da abin da yayi shuru kan shi yana nuna cewa muttajih magana shi akwai karhin gaskiya kad ya bulugu siha amma kuma yana iya kaiwa hadisi ingantacce kenan ana iya samun hadisi ingantacce kuma abi dawud ya shiru kan shi inda makhrijihi ga mutanen da ya hiddar da shi hadisin ga mutanen da ya rubuta hadisin tana shi hadisi ne ingantacce gare shi in gane to na farko mun yi bayani cewa daga cikin littattafan da ke amfani da wanda ke rubuta hadisai Hassan akwai Sunan Abi Dawuda. Sunan Abi Dawuda kamar da muka sani as-sunan kawai da muka sani hadisi ne littafi ne wanda yana da martaba ta uku cikin maratibu kutub sita in muka hidda sahih bukhari sahih muslim abi dawuda shike biyowa na biyu shike sowa na uku Abi Dawuda ya rubuta littafin shi kuma ya bayani kan ingancin hadisin shi, ya littafin shi ga manahij din, ya yi bayani kan manahij din shi. Cikin manahij din shi shi littafi ne wanda yake amfani wanda ya rubuta shi akan abwabul fiqhiyya. Yana amfani da littattafan bangarori wanda suka shahi bangaren fiqhu. Ina littafin yana daga cikin littattafan da suna suna aiki ne da hadisai wanda suka shahi fiqhu kawai. Mun gane sabanin irin su sahih bukhari sun hada da fiqh sun hada da magazi sun hada da komai da komai da tauhidi da komai da komai su kuma sunan abi dawuda sun yi kulawa da abin da ya shafi fiqh kawai mun gane sannan sunan abi dawuda ya tattara littattafai abu na ya tattara hadisai abu na farko shi ya sa cewa hadisan shi na cikin littafin shi akwai hadisi ingantacce shine martaba ta farko hadisi sahihi wanda sahihi ne gare shi kuma malamai sun tabbatar da ingancin shi irin su bukhari da sauransu shi ne na farko cikin martaba abin da ke biyo bayan shi sai hadisi hasan abin da ke biyo bayan shi sai hadisi wanda ya yi shukan shi wanda an iya amfani da shi ta ɓangaren itibari kawai mun fahimta sannan abi dawuda ya tattara hadisai kusan littafin shi akwai hadisi kusan ɗari biyar da wani abu ɗari biyar da kusan ɗari biyu da saba'in da hudu hadisin da ke cikin sunan abi dawuda cikinsu bai sa ma kanshi daga cikin abin da amna shi bai lazimta ma kanshi ba cewa hadisan littafin shi duka sahihai ne sabanin abi da sabanin imam bukhari da muslim su sun samu kansu cewa irin su ibnu khuzaima da ibnu hibban sun samu kansu cewa su hadisan littafin su ba su sa hadisi sai ingantacce to shi abi dawuda bai wani sharadin ba ya sa hadisi ingantacce ya sa hadisi Hassan, ya sa hadisi wanda shi ya yi shukan shi, tana iya da ifi ne wajen wasu, da kuma shi tana iya Hassan ne wajen shi, tana iya kuma ya zanto ingantacce ne wajen wani. Mun fahimta, da kenan hadisi ya sanin Abi Dawud a takaice kenan. Shi karan kanshi Ibn Abi Dawud kamar da muka sani shine Suleiman bin Ash'as as-Sajistani wanda ya yi rayuwa an haife shi ƙasar Sajistan garin Sajistan kuma ya yi rayuwa a lokacin da ya yi rayuwa babu malami kamar shi a Basara. Suleiman bin Ash'as ya rasu shekara ta 277 da 75 275 shekar da ya rasu kenan. To malam ke cewa fa innahu qad zakartu fihi ma sahha aw qaraba kenan kaga ya bayani cewa ya faɗi na farko ingantacce hadisi na biyu wanda ke kusa da inganci na uku wanda kuma shi ba da ifi bane ba tsakatsakiya ne yake cewa ma fihi wahanun shadidin qultuhu kaga daga cikin tsarin shi duk wani hadisi wanda ke da wahan ashadid wanda ke da wahamin shadid ma'ana wanda ke da da'afin shadid yana bayani wannan hadisin da ifi ne da ifin shidda wani hadisi kaza kaza kenan kaga inda yayi fice kenan sabanin wasu wasu ba su bayani sai dai su sanya cikin littafi a wajen su ingantacce ne mun fahimta ko su shiru a su ba ko su kisa shi ga littafin ko kuma inda sun sa shi to su a wajen su akwai abin da yasa suka sa shi amma ya ce shi wa ma fihi wahanun shadidun qultuhu duk abin da ya zanto akwai da'ifanci tsanani da'ifanci rauni mai tsanani to yana bayani ce wani hadisin yana da rauni saboda akwai wani cikin ruwa ta dan hadisin akwai wani da wani da wani rauni ke gare su yana ka gana wurin cikin littafin abi dawuda akwai hadisai masu tsananin rauni kuma ya yi bayani idan in kai ka ɗauka to dama ya gaya muka cewa wani hadisin ko ba ba sahihi bane ba yake cewa wa haisu la fasalihun kharajtu akwai wanda kuma bai kai wannan ba mun gane kenan na farko wahanin shadidi na biyu wanda bai kai ba yes da'afun yasir da'af yasir kenan na farko da'afun shadid yayi bayani na biyu da'afun yasir ya fitar da shi ne hadisi ne mai rauni babu gardama amma ya fitar da shi dan a yi aiki salih lil itibar ka iya aiki da shi ko ta bangaren mutaba'a ko ta bangaren shawahid ko ta bangaren dida yadda ya kama ya ce dai salih kenan kaga bai zidda shi ba shi bai yada shi ba sannan kuma bai ce maka hadisi ne ingantacce ba yana da rauni hadisi ne da ifi amma raunin nashi ba mai tsanani bane ba bai kai wannan ba in kamar wannan na sai ya yi bayani ya ce wannan hadisi da ifi ne da sauransu ya yi bayani to amma in ya zanto raunin mai sauki ne to ya rubuta shi cikin littafin shi ka same shi kina wannan ke nuna mun cewa cikin hadisi sunan abi dawud akwai me akwai hadisi da ifi mun gane ya nuna mun cewa akwai hadisi da ifi to sai malam ke cewa an samu kuma hadisi na uku. Alaikun salam. Ma sakata anhu abi Dawuda. Mun gane, na uku kuma abi Dawuda ya shuru shi, bai ce komi ba. Mun gane, da kuma Ibn Salaha yake cewa duk hadisin da Ibn abi Dawuda ya shuru shi yana matsayin hadisi hadisi hasan mun gane idan yanzu hadisan da ke cikin sunan abi dawuda na farko hadisi ne ingantacce akwai hadisi ingantacce na biyu ya ce akwai wanda ingantacce akwai wanda ke kusa ga, ga inganci kamar hadisi hasan akwai wanda kuma da ifi ne amma ba mai tsanani ba sannan kuma ya ce wanda ke da tsanani sosai ya yi bayani kan shi sannan wanda in tsananin shi ba sosai ba ne ba ya rubuta shi kenan da ifi ne ya san da ifi ne amma ya rubuta shi ta iwa ya amfani da shi ta bangaren mutaba'a kamar ya mutaba'a ya kama ma wani hadisi ma'ana wani hadisi wani isnadin ga ya taho taryan taryan ya ce inna mal amal biniyat mun fahimta hadisi ne da ifi isnadin da ifi ne to sai a samu wani shi ma haka nan irin wannan din sai zanto shi wancan yana ba da lafazin daban wancan lafazin daban amma an suka tattara ma'anar suna ba da ma'ana ɗaya to malam ina ya fitar da shi sannan sai wanda ya shuru kan shi akwai hadisai mas'ala da malamai ke cewa ma sakata anhu abu dauda hadisan da abu dauda bai ce sahihi bane ba bai ce da ifi bane ba bai yi bayani ba sai ya shuru ibnu salah ya ce me hukuncin shi hadisi hasan ne mun fahimta to ibnu rushayd ya ce ƙala wa huwa mutashi abinda ibn salah ya ce yana da ƙanshin gaskiya to amma qad ya bulugu siha sai da kuma abi dauda ya iya yin shiru kan hadisi amma hadisin ya zanto me sahihi mun fahimta qad ya bulugu siha yana iya zama sahihi inda makhraj inda makhrajihi akan wanda ya fitar da shi ta yiwa imamu tirmidhi ya fitar da shi shi inganci ne gare shi shi kuma abi dawo da ya shiru bai ce komi ba mun fahimta amma shine a takaice wannan za mu maimaita a gurguje malam ke cewa wa min manzanatil lil hasani cikin littafan da ke amfani da hadisi hasan wanda ake samun hadisi in kana neman hadisi hasan ka je cikin littafin jam abi dawuda ai fi sunani ka je ka samu littafin abi dawuda littafin abi dawuda wanda littafi ne wanda yana kula da wanda ya rubuta shi kan hadisai wanda ke alaka da fiqh kawai mun gane yake cewa fa innahu saboda mai kala zakartu fihi abi dauda ya ce na faɗa cikin littafin ma saha wanda ingantacce ne hadisi ingantacce au qaraba ko kuma wanda ke kusa da inganci au ya haƙihi kenan wanda ke kusa da inganci hadisin da yana kusa da inganci kenan asalin shi ba ingancin ba ingantaccen bane mun fahimta amma yana kusa da ya zanto ingantacce mun fahimta wa ma fihi wahanin shadidin malaki ce duk hadisin da kuma ke da rauni tsananin rauni qultuhu ina bayani kan shi idan duk wani hadisin da ke da tsananin rauni asali hadisi wanda ya zanto shadidi da afba'a yake shi ko ta wata hanya ai mai bayani to yace in kuka ga hadisi mai tsananin rauni na rubuta shi littafi na zan rubuta amma kuma zan yi bayani cewa wani hadisi yana da rauni saboda wane saboda wane saboda matsala kaza wahaye su la in kuma bai kai wannan ba to akwai wani hadisi wanda kuma bai kai tsananin bai tsanani sosai ba yake cewa salihun kharajtuhu na fitar da shi dan ya zanto an iya aiki da shi ko ta wurin mutaba ko wurin shahada wa shawahid da sauransu mun gane fama bihi wala misah wala misahih akwai hadisin da kuma ba a inganta shi ba sakattu alaihi yana sai ya shiru kan shi sai abi dauda kawai rubuta hadisi amma bai bayanin komi ba yake cewa wa inda sakattu alaihi indahu lam lahu alhasan sabat kenan ibn salah yake cewa duk abin da ya zanto an yi shiru kan shi abi dawo da ya sunu kan shi to yana da matsayin hasan ne mun gane ibn rushayr shi kuma yace eh abin da abin salaha yace gaskiya ne amma dai kuma ana iya samun hadisi ingantacce abi dawo da ya shiru kan shi bai ce komai ba mun gane a kina duba an akwai tambaya sai ai tambaya ya hakihi kamar hikaya ya rawaito shi hikaya ya rawaito shi na'am yanzu mun bayani kan hadisan abi dawuda littafin abi dawuda ya hada hadisai dubu biyar da ɗari biyu da saba'in da hudu sannan kaga maratib ɗin hadisi na farko da ya zanto hadisi sahihi na biyu ya zanto wanda yana kusa da inganci kuma ya faɗa cewa in ya zanto yana da tsananin rauni yana bayani kan shi wanda kuma raunin shi ba tsanani ba ne ba yana fitar da shi don a aiki da shi sannan akwai wanda yana yin shuru kan shi bai cewa komai wannan yana nuna cewa wanda abi dawuda ya shuru kan shi shi a wajen abi na saraha ya ce to yana zama mutum hadisi hasan mun fahimta na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk